رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رهماء بينهم تراهم ركعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين masu kallon da sauran barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na adabul islam to kara nanata abubuwan da ya kasance su kuma suke jawowa na tabbatar dai yanzu jama'a sun gamsu kuma sun fahimta sun gane da haka ma samu saukin don ba koda yake alhamdulahi an samu an rubuta su wanda ke da bukata ila ya a iya bashi to amma dai da dama sun samu sun rubuta ko sun samu sun dauka dama idan ana yin wani shiri da mutum ke ganin cewa yana da sha'awarsa maza maza ya karanci akwai wata rikodar ta a kusa ko kuma a'a akwai wani kasar kusa wanda ya karanci za ka ɗauka ko alƙalami maza maza ana faɗa kana rubuta shi ne kamata to daga cikin irin abubuwa waɗanda su kuma suke ƙara arziki don wani zai gani to ai arziki ba Allah ubangiji kawai shi kenan kawai ya kaddara kawai ya ce wa mamin dabatin fil ardi illa Allah ya rizqaha wa ila musqara musawda duk inda ke in ma a kwance ke ai Allah ya zai baka abincin ka ai ba zai manta da kai ba kamar in yadda bai manta da kwari ba bai manta da kifi ba da ke cikin ruwa bai manta da kurkudu da ke cikin ƙasa ba to ta haka ne ba zai manta da kai ba kai ma mutum haka ballan tana wala kada karramna bani adam komai da ka sani ma an halice shi dan dan adam Allah ya girmama dan adam sauran abubuwa irin waɗannan to dan menene mutum zai damu a ce sai yana ta takkauce abubuwa don kar talauci ko kuma yana ta kokarin karanta abubuwa ko yana ta kokarin yin wa'insu abubuwa don ya yi arziki ko don ya samu abinci ai Allah duk ya ɗauki nauyin wannan to ba shakka faɗar wannan abu ne wanda ya kasance na jahilci Allah wani babu shakka tun ma kana cikin mahaifiyarka da wata hudu Allah ya rubuta ya tabbatar cewa ba ma abin da zaka ci ba ko ka sha ba hatta ma aikin da zaka yi an rubuta ga aikin da zaka yi hakan nan ma yawan kwanakin da za ka yi a duniya shekara nawa za ka yi wata nawa za ka yi awa nawa za ka yi yana rubuce ba za ka daɗa ba za ka rage ba hakan nan kuma abin da ya shafi cewa kai ɗan wuta ne ko ɗan aljana ne tun kana da wata hudu nan yana rubuce ba wai sai lalle abincin ba ne amma kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu ba kuma wanda addinin musulunci ya hana ka nemi Allah ya canza maka ko ka nemi Allah ya ƙara maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a irin wannan misali istanzilur rizqa bis sadaqa ku nemi sauko da arziki ku nemi sauko da arziki ta yin sadaka saboda Allah yana gaya mana cikin sauki zariyat wa fi samai rizqukum a sama arzikin ku yake to dan wannan yaya za a yi sauko in kana so ya sauko ka rika yin sadaka in kana so sako ka guji abubuwan da muka faɗa a makon da suka gabata sannan a kowane irin abu ka rika yin sammako in banda a kasuwa ita ce kawai aka ce kar a yi sammako don ne saboda kasuwa dandalin shedan ne dandalin iskoki ne in kana shiga kai kaɗai wata rin kasuwa za ka gamu da gamanka in kana bari duk ana fashewa ana barinka guri ne gurin shedanu wuri ne gurin iskoki kuna tafiya su suke mayewa wannan shine dalili amma duk abubuwa ka je da wuri ka fara da wuri wanda ya fara bacci da wuri zai riga tashi wato sammako yana ƙara albarka musamman ma ƙara arziki hakanan ka zama mai kyakkyawan rubutu mabudin arziki ne hakanan sakin fuska hakanan kyakkyawa wato magana mai daɗi kowa da ya san sakin fuska da magana mai daɗi abubuwa ne waɗanda su kansu ma suke sayarwa da kayayyakin da kake sayarwa in ka zo mai mai ɗaure fuska ka zo mai faɗa ba wanda zai zo komai kyan kayanka komai arhaka sai ga ana kakkaucewa wani abubuwa suna ƙara wato arziki suna ƙara ma mutum ya zama mai fahimta ya zama haziki ya zama mai haddace abubuwa hakanan sharar mutum ya share muhallinsa hakanan wanke abubuwan da ake cin abinci zuba abinci a abin da ba a wanke ba yana hana arziki sannan kuma mafi girma da ƙarfin abubuwa da suke jawo arziki shi ne mutum duka tsaye da sallah da girmama Allah a ciki da ƙanƙan da kai da daidaito a cikin rukunanta a cikin arkanunta wajen ruku'u ne wajen sajjada ne wajen tsayawa da kuma dukkan wajibobinta da sunanta da ladabanta sallar walha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa wa zai mun sallah raka'a hudu a farkon rana ni kuna isar masa komai a wannan ranar sallar walha ta kan kama daga raka'a biyu ce raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas wannan abu ne wanda yake shahararre annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum abin da ake nema a kansa yayi sadaka sau 66 a kullum ya zana abubuwa abu kaza sadaka ne abu kaza sadaka ne abu kaza sadaka ne abu kaza sadaka ne yace raka'a biyu kuma idan kai ta walha duk ta isar da wannan sadaka 66 din hakanan karanta izawaka musamman da daddare lokacin bacci karanta tabarakan da zai biye da mulk karanta ya ilu muzammilu karanta wallahi iza ya kashe karanta alam na sharha musamman dai wato bayan salloli ashe ba ba laifi in ka je masallacin da kaji liman yana cewa a karanta alam na sharha yana nuna maka ne yana koyar da kai ne kai ma duk sanda za ka yi sallar kai kai kaɗi ya kasance ka rika yin wannan addu'a amma za ga waɗansu masallacin ba a yin addu'a wasu masallacin ana yi wasu na ganin ai rashin a yin addu'an nan bid'a ce saboda ne saboda annabi bai yi ba wasu kuma suna yin addu'ar don ne saboda ba wani hadisin kuma da ya hana kuma annabin bai hana ba annabi bai ce idan kuka yi sallah kar ku yi addu'a ba bai taɓa faɗa ba sahabai ba su taɓa faɗa ba ba wani guda za ka ga cewa an ce an hana yin addu'a bayan an yi sallah illa ɗan abin da ba a rasa ba a littafin samar dani sharhin risala wanda yake cewa a ai bai kamata idan an idar da sallah liman ya rika yin addu'a ana cewa amin ko kuma ya rika ce a karanta kaza a karanta kaza ba don me saboda mai yawa idan aka samu bukata kuma yazo yana girman kai yana ce ai shine yayi addu'ar ko shine yi jagora yayi wannan addu'ar aka samu wannan biyan bukata wannan kawai shine dalilin amma bai ce a saboda annabi ya hana ko kuma a saboda abubakar ya hana ko saboda umar ya hana ko kuma sayyidina ali ya hana ko kuma usman ko wani dai daga cikin sahabbai ya hana a a kawai dai abin da yasa ba za a yi addu'an nan ba dan kar ya kasance a saman biyan bukata limamin nan ya kasance yana da girman kai ya rika wani fasa kai a mai da shi wani dan Allah Allah ko wani gunki gunki haka gudun wannan ne yasa kawai wannan ra'ayinsa ne kawai don wannan idan aka dokun ayoyi da dama waɗanda suke ko kuma ayoyi ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna dubur salat bayan idar da sallah lokaci ne na karɓar addu'a lokaci ne mai albarka saboda Allah ba zai zaɓar wa kansa abin da ya kan sai marar albarka ba ya zaɓar wa kansa waɗannan lokacin guda biyar a riƙe mar bauta a wannan lokaci ya riƙa ganawa da bayansa a wannan lokaci saboda haka idan ka roƙi Allah mai sallah yana ganawa da ubangijinsa in ka roƙi Allah kawai amsawa zai hadisai ga ayoyin qur'ani wanda ake cewa ana fassara wannan aya fai za faraka ta fansa bai lare da farka in ka gama ka zauna kuma ka yi kwaɗayi zuwa ubangijinka da wannan hanya dai mafi sauki in ka samu malamin da idan aka idar da sallah yana yin addu'a karka zarge shi hakanan in ka samu malamin da idan aka idar da sallah baya addu'a karka zarge shi shi wannan yana ganin abin da yasa yake yin addu'an nan saboda hadisai sun yi umarni da yin addu'o'i bayan sallah bayan an idar da sallah a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza irin su ayatul kursi irin su kulhullahu kulhullahu da ayatul kursi in dai zaka karanta bayan kowace sallah to abinda zai hana ka shiga aljanna kawai mutuwa to saboda irin waɗannan hadisai da suke faɗaitarwa da yin addu'a bayan sallah saboda kawai in suke yin addu'a don wannan yana da hujja kenan in kun wanda baya yi kila zai ce da kai to ai shi bai ga annabi yana yi ba ko wani sahabi yana yi ba to amma dai annabin yana yin addu'a bayan sallah kowa duk ya sani yana yin addu'a amma kila ya hada da mutane ne ce karanta kaza karanta kaza shine baya yi annabi sallallahu alaihi wasallam kalma ɗaya an yi fada ta ma isar kowa samun biyan bukata ba har sai ya ce wa na karanta wa na karanto kaza ko kuma a karanta kulhullah kaza ko a karanta kaza kaza Allah ya ji kan iya a'a ni faɗa ma kawai shi kenan to so da haka kowane dai ɗaya da ciki babu wani zargi a ciki su wanda suka ce kar a yi addu'a ɗin bayan an idar da sallah kada a yi ba su kuma da hadisi ko aya da ce kar a yi sai ma wacce take cewa a yi waɗanda kuma suke yi suna da hujja ta cewa an ce a yi addu'a bayan an idar da sallah wannan na tsaya ne a nan na yi ɗan wannan bayani ba don komai ba don saboda waɗannan surori da aka ce ana karantawa irin su walleli su ya muzammilu su walleli zagaye su alam na shara su tabara tabaran nan idan kana karanta ta kullum aka sa ka kabari to mala'ika ba zai iya tambayar ka ba ma sun za ta tsari annabi sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya karanta in kana karanta barakal ladzi bi yadihi mulk ka mutu mala'ikun tambaya suka zo daga jawa su za su zo su tambaye ka sai ta zo ta tsare ka wato sai ta zo ta bara sai ta zo ta ce a'a ba dai wannan ba sai dai ku tafi wani gurin in suka zo ta ka su ce a'a ta tsare in suka koma ta kafa ta tsare in suka koma ta barin damansa nan ta ce nan ma ba za ku tambaye ta nan ba in ka koma ta hagun ta ce nan ma ba za ku tambaye ta nan ba su rasa yadda za su yi mala'ikun nan sai su gaya wa Allah Allah ga shi mun zo gurin wannan mutum kamar yadda kai mana umarni mu tambaye shi amma ga tabara ta sana ta hana sai Allah ce abu kusan sunanta bane ai ita ce lauya ce wannan lauya ce ta wanda yake karanta ita ce mahani'a mai hanin tambayar wanda yake karanta ta dan wannan na ba ta wannan damar sai ku nemi kuma wani shi wannan sai ku kyale tun da ta hana to sau da idan an ce irin waɗannan suna jawo arziki ba za ka ce a'a ba sannan kuma halartar masallaci kafin kiran sallah musamman dai sallar juma'a dawwama da tsahara in kullum kana cin alwala to ko shedan ne ba zai iya galaba da kai ba kai ko ana yin annoba a wannan kasar irin cutocin da ake ce su na kwalara dinnan ne su sankarau inda ya zama kai kullum kana da alwala to insha Allah ka wuce lafiya sannan kuma yin rakawoyi guda biyu na sallar alfijir wato sallar asuba da wuturi a gida ba a masallaci ba duk waɗannan suna jawo arziki kuma kada mutum ya yi magana da zancen duniya bayan ya yi wuturi kawai da ka gama wuturi ka kwanta kada ko mutum ya yawaita zama tare da mata sai dai idan ya kasance akwai wata bukata kuma kar mutum ya rika yin zantuka na banza waɗanda duk ba su da amfani sannan kuma ana yin karatu irin addu'o'in nan da muka fara cewa ana karanta su bayan alfijir ya hudu akwai addu'a ta musamman wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayan yayi rakatul fajr yake karantawa da kuma yansu abubuwa in su karance-karance bayan an idar da sallah da akwai irin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khairu huwa ala kulli shay'in qadir ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa huwa akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim akwai subuhun kudusun rabbul mala'ikati war ruhi akwai subhanallahi al-azim wa bihamdihi akwai astaghfirullah al-azim mallazi la ilaha illa huwa wa as'alu tawbata biyar kenan akwai kuma allahumma la mani alima ataita wala mu'ti lima mana'ata akwai la ilaha illa al malikul haqqul mubin akwai kuma bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa samil alim akwai allahumma salli ala sayyidina muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akwai a'udhu billahi samil alimi minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun waɗannan su ne abubuwa guda goma waɗanda ake karantawa bayan sallar alfijir waɗanda suke ƙara arziki akwai kuma karanta fatiha akwai karanta ayatul kursiyu akwai amana rasulu akwai shahidan lahu akwai laƙar ja'aku akwai kulin lahumma shida kenan su ma guda goma ne sannan kuma akwai laƙadar sadaƙallahu rasulahu ru'ya bil haqqi da ta da kullun min wasan harama har ya zuwa ƙarshen suratul fatahi sannan kuma akwai farkon suratul hadid ayoyi guda biyar sannan kuma akwai ƙarshen suratul hashari lawan zanna hazin qur'ana ala jabal da ra'aytu khashiya mutasabbiyan min khashyatillah sannan wa qul alhamdulillahi lam yattakhidhu waladan wala yakun lahu sharikun fil mulki wala yin kullum wali min zulma kabir takabbira su ma su ne ayoyi guda goma ko kuma gurare guda goma da ake karantawa a cikin alkurani duk wannan kafin alfijir ya hudu sannan akwai musabba'atul ashara musabba'atul ashara nan faral tana da yawan gaske ita kuma abubuwa ne guda bakwai guda goma amma za ta yi sau bakwai bakwai kuma duk yawanci an san su na farko dai akwai fatiha bakwai kula uru bi rabin nasu bakwai kula uru bi falaki bakwai kul huwallahu bakwai kul ya bakwai ayatul kursi bakwai waɗannan duk a cikin qur'ani suke an san su nan sai karatu salatin da mun karanta dazu da kuma tasbihi wato subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa huwa wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kana ikara da adada ma alima wal min ama alima wa binta ma alima amma ba kara da wannan ba ma daidai ne sannan kuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam takwas kenan sannan sai rabbi gifirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat sannan sai Allahumma ifa'al bi wa bihim عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا وبهم يا مولانا ما نحن له أهل إنا غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da ake karanta su abubuwa guda goma da ake karanta su bakwai bakwai insha Allah kana kammala wannan inda za ka bar za ka cira rana ta hudu wajejen wato karfe kamar a yanzu misalin karfe bakwai da minti goma sha shida waɗannan su ne a jimlace irin abubuwan da ake karantawa kuma an ce mutum yana yana iya karanta a isigifari arba'in wanda duk gashi nan sannan kuma akwai wata koda a waɗannan da aka takata insha Allahu za a samu biyan bukata to waɗannan su ne sai kuma kamar irin yadda muka faɗa kuma harin za mu bayani game da kuma abubuwan da su kuma yin su yake ƙara wa mutum wato tsakon rai mutum zai mamaki musamman malamai sai su yi mamaki to ya za a samu tsawon rai tunda Allah yana cewa idza ja ajaluha la yastakiru sa'atan wala yastaqdimu kadan ajali ya zo Allah baya jinkirtawa ba kuma ya karawa da awa daya to ya za a ce kuma yau ga wani abu da za a yi wanda ya kasance zai kara tsawon rai to ai malaman kuma su suka faɗa kuma shugaban malamai malamin malamai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa don wannan linzami ya fi karfin bakin kaza kuma sawun rakumi ya tata na akuya shi ya faɗa ya ce akwai abubuwan da za a yi kuma suke ƙara tsafar malamai sun fassara irin waɗannan ayoyi musamman inna ajalallahi idza jaa la yuwakkaru law kunta alamu ajalin Allah idan ya zo ai ba a jinkirtawa inda kun sani to ma'anar wannan shine in bai zo ba ku ana jinkirtawa kenan akwai wasu rane ku a shekara waɗanda Allah Ubangiji yakan yi aikin cancanza irin waɗannan abubuwa waɗanda ya ji zai ƙara musu tsawon rai ya ƙara musu wanda kuma zai tabbatar a haka za su mutu kamar yadda aka rubuta tun farko su mutu a haka a duk shekara akwai irin waɗannan lokutai kamar nisub sha'aban ko kuma a daren 23 na watan rajab Allah ya kan yi wannan aiki to daga cikin irin abubuwan da suke ƙara tsawon rai akwai biyayya biyayya da iyaye sada zumunci da kuma rashin cutar jama'a da kuma girmama manya girmama shehunne girmama malamai sada zumunci gida zai kasance mutane ba su uku ba a ciki amma kafin ka ce wannan mutane sun kai wajen saba'in ko sun kai wajen ɗari uku saboda suna yawan sada zumunci za ka tarar da gidan da yake a cike amma in ba sa sada zumunci yan shekaru kaɗan in ka zago sai ka tarar da gidan ya zama kango ba kowa saboda ba sa sada zumunci kuma mun sani cewa laƙar ja a kuma rasulun minan fusikun shahararriya ce a cikin littattafai duk wanda zai karanta laƙar ja a kuma rasulun minan fusikun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar jama'a sun tabbatar malamai sun tabbatar wannan mutum ba zai mutu ba a wannan rana ba zai mutu ba a yanki ba zai mutu ba a doki ba zai mutu ba ta hanyar wata rashin lafiya abin da zai kashe shi a wannan rana haka nan in ya karanta da yamma kafin gari ya ba abin da zai kashe shi ba zai mutu ba in zai kai haka zai zauna a sai kuma idan Allah ya kuma kawo kaddararsa kuma sai ya samar kasala sai ya kasa karantawa shi ke kuma sai ya mutu so da haka abin da ake bukata laƙar ja kuma sananniya ce laƙar ja kuma rasulun minan fusiku azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ayoyi ne guda biyu da suke karshen suratul tauba ita ce laƙar ja'aku saboda ka karanta su kungiyar da falalar take bayan kuma sauran waɗansu falaloli da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su sannan kuma akwai yansu addu'o'in wanda insha Allahu ma karanta su a karo na gaba da kuma nazari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa idan ƙarshen zamani ya za a rika yawan mutuwar fuji'a a hira da mutum amma a waye gari ya mutu mutum ya shiga ɗaki ya kwanta da safe shiru shiru a buga kofa a ga sai gawa din me yake kawa wannan waɗansu su kashewa kansu ma da kansu to za mu duba mu ga meye dalilan da suke kawa mutuwar fuji'a don saboda a kauce musu amma anan a yau anan ya kamata mu da aya a muradin wanda suka yi wa wannan shiri na adabul islamu jagoranci da wanda ya kasance shi ne jigon shirin mai shirye shirin da masu kula da injina da kyamara da injiniyoyi dukkaninsu da masu sarrafa hotuna da dukkan wanda ya kasance yake da hannu wajen sadar da wannan shiri zuwa gare ku ke cewa Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya tsawaita musu ransu Allah kuma ya arzuta su Allah ya wadata su tare da mu baki daya nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوريه